أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ما يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya sayi mana haɗuwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na laraba sha tara ga watan ramadan shekara ta 1446 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine sha tara ga watan uku a shekara ta 2025 a lissafin miladiyya يقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأهدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آه منكر تولى آية جاء كما مني بيان هرزوا إن ديكي وإن تحسنوا وتتقوا نن ذا متاشي yace thumma qala sannan Allah ta'ala yace wa in tuhsinu wa tattaqu ay tuhsinu fi ibadati al-khaliq in kuka kyautata wajen bauta wa mahalicci bi an ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yarah fa in lam yakun yarahu fa innahu yarah ya dauko fassarar al'ihsan wadda dai aka sani a cikin maratibuddin, maratibuddin al'islam wal'iman wal'ihsan. Al'ihsan shi ne an ta'abuda Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, wannan ƙimmar sanin girman Allah da kuma jin cewa yana ganin ka yana sanin me kake yi ƙarshensa kenan ka riƙa ganin kamar ga ka a gabansa yawwa to jin wannan abun yana cikin matuƙar zaman ka bawa na gari to malam ya fassara wannan a matsayin shine ma'anar wa in tuhsinu a yake cewa wa tuhsinu ila al-makhluqin wannan shine al-ihsan ila al-khaliq akwai kuma al-ihsan ila me al-makhluqin yawa shine kyautatawa zuwa ga ababen halitta bi jami'i turuq al-ihsan ta dukkan hanyoyin da aka san ana yin ihsani min naf'in ta hanyar amfana bimalin ma'ana amfanarwa ka amfanar da wani bimalin da dukiya au ilmin ko ka amfanar da wani da ilimi au jahin ko matsayinka da influence a cikin mutane au ghairi zalika da makamancin wannan in kun yi haka ma'ana dai kuka yi ihsani sawa'un ihsanin ga abin bauta shine Allah ta'ala ko kuma ihsani ga abin halitta sune bayin Allah daga ciki har da matan yawwa in kuka yi wannan ihsani wa tattaqullaha kuma kuka ji tsoron Allah kuka bi dokokinsa bi fi'li jami'il ma'murati wa tarki jami'il mahmurat kuka aikata dukkan abin da ya umarce ku kuka kuma nesanci abubuwan da ya haramta muku an gane wannan wannan fassarar farko kenan kun gane fassara tafsirin ihsani da tafsirin taqwa wasu malami suna ganin al-ihsan wa taqwa zaka iya ba su ma'anar إذا إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا haka wasu ka basu ana fahimta kamar yadda yake nan sai kun ga ya bambanta fassarar ihsani da kuma fassarar mai attaqwa cewa ihsani shine ka kyautata alakar ka da ubangiji kamar kana ganin sa duk da kai baka ganin sa shi yana ganin ka ko wannan ihsani ga abun bauta kenan Allah ta'ala sannan kai ihsani ga ƴan uwanka halittar Allah wanda Allah halicce ku yawa ta hanyar daga ciki kuma akwai da matar da wanda ba matar ba duk wanda wata alaka ta hada ku ka zama mai kyautatawa zuwa gare shi wannan shine ihsani taqwa kuma shine ka bi dokokin Allah abin da yace kayi ka aikata abin da ya hana ka kuma kai me ka nisance shi mun gane wannan shine ma'anar wa in tuhsinu wa tattaqu au ko kuma fassara ta biyu abinda ake nufi tuhsinu bi fi'li al-ma'muri wa tattaqu bi tarki al-mahdhuri abinda ake nufi ku kyautata ta hanyar aikata abinda Allah ya umarce ku ku ji tsoron Allah kuma ta hanyar barin abin da ya hana kun ga an ɗauki ma'anar taƙawa wadda ita ce fi'ilul ma'amurati ko wa tarkul ma'durati sai aka kassama ta ya zama ita ce ma'anar wannan fassara ta biyu an gane abun yawwa sai zama abin da ake nufi da ihsanin shine fi'ilul ma'murat shi kuma taqwa ko ita taqwa ma'anar ta ita ce me nisantar abubuwan da Allah ya hana duka malamai sun fassara waɗannan kuma yana daga cikin a fassarorin da za ka iya cewa duk daidai ne. Ko? Yawwa, babu wani abu da ya hana a ba da wannan fassarorin kowanne daidai ne, an ruwaito wannan daga wasu daga cikin magabata, an ruwaito wancan ma daga wurin wasu daga cikin magabata. Za ka babu damuwa. An gane? Wa in kanal mashhur abin da yake dai shine mashhuri fassarar taqwa wannan fassarar da ya bayar ta ihsani da taqwa duka fassarar taqwa ce sai ɗauka ta ya raba ta gida biyu aikata abubuwan da Allah ya umarni sai aka ba shi fassarar shine ihsani an gane sannan nisantar abin da Allah ya hana aka ba shi fassarar shine taqwa a wannan fassara ta biyu in ko mun ɗauki fassara ta farko ihsani shine shine ayi wa Allah ihsani ayi wa makhluqatin ihsani ita kuma taqwa tana nan a ma'anarta da aka sani ta haɗa abubuwan guda biyu a aikata aikin alheri a nesanci mummuna. Ya bayyana? Ya ce, in kun yi haka ta hanyar da kyautatawar da taƙawar, fa inna Allah kana bi mata amaluna khabira, to Allah yana sane da abin da kuke aikatawa. Qad ahata bihi Allah yana kewaye da shi abin da kuka aikata ɗin nan, ilman wa khabaran a ilmance da kuma zurfin dai iliminsa zai iya ba da labarin komai kuke aikata saboda zurfin sanin nasa bi zahirihi wa batinihi ya san zahirinsa da batininsa Allah ba a ɓoye masa komai ya san abin da ka ɓoye a zuciyarka kake tunani a kansa kana da niyyar ka kyautata wa iyalinka Allah ya sani kana da niyyar ka ɓata mata Allah ya sani su ma kuma matan Allah ya san zuciyarsu suna da nufin sulhun da gaske Allah ya sani ba su da nufin sulhu duk Allah ya sani ba wani abu da za a ɓoye masa haka ashe wannan yana tunasar da kai ne cewa tunda sakamakon da za a baka a lahira yana da alaƙa da aikinka ne to ka kyautata aikinka ka yi abu mai kyau babu mutumin da ya fi kowa cancantar kyautatawarka ko irin mutumin da kake zama da shi yau da kullum haka ne babu mutumin da kake zama da shi yau da kullum ya fi kowa kusa da kai irin matarka yauwa don haka mata ba wadda za a kawo ta don a cutar da ita ba ne in an samu saɓani zama ya gagara ba zai yiwu ba sai a rabu amma in za a zauna to a yi haƙuri da juna kuma a kyautata wa juna duk ɗan adam inda za ka zauna yau ka gan shi da safe ka gan shi da hantsi ka gan shi da rana ka gan shi da yamma ka gan shi da daddare ya matso jikinka ko in yana da warin jiki dole haka za ka haƙura da shi warin baki haka za ka haƙura, ko munshari haka za ka haƙura, ya matso kusa ka ji numfashinsa, a ce haka za ku rayu har abada, to in ba haƙuri da juna ba dole wani abin ba zai yi, ko ba haka ba ne, yauwa duk ɗan adam inda zai zauna da mata ba zai haƙuri ba, to aurensa sati ɗaya ne, ko kusa da haka, yauwa amma dole kai ta hammuli, rayuwar gaba ɗayanta ta haƙuri ce. shi yasa an ka lura da ɗan adam babu wani ɗan adam da za ka ce Allah ya yi maka shi yadda kai kake so ko akwai babu kai ma kuma ba yadda za a yi ka zama yadda abokin zamanka yake so kana abin da baya so yana abin da baka so ashe me za a yi a zauna lafiya in ka ce ba za ka yi haƙuri ba, to kullum sai ka yi aure. Ko? Wannan ta zo ka ce, a ni ba na son kaza, da Allah tafi. Sai abin ya koma kamar wasa. To dole ne ka yi tahammuli. Tahammuli shine juriya, ka yi haƙuri, ka ƙara jurewa, ka ƙara jurewa. Allah sakawa da kamar da nake ambatawa da likitoci da malamai da alƙalai babu wanda ya kai su sanin me ake a gidaje ko saboda ƙara da ake yawan kawo musu kuma wani abun alheri wanda na ji daɗin jinsa ana kwatantawa a wata wani bincike da wasu daga cikin manya suka yi cewa an kula irin tarin makaraya da ake da masu shekaru a cikin sun san lokacin makaraya masu kawo ƙara a raba aure in ka kwatanta da da da yanzu abin ya yi sauƙi ko ko bai sauƙi ba ya yi sauƙi. Wasu da suka yi bincike suka ce, yaɗa ilimin nan da ake da karantarwa da wa'azozi da ake yawan ji, yana cikin abin da ya taimaka wannan abin ya sauƙi. Akwai ƙofofi da aka ƙara samu, ba iya na alƙalai ba, waɗanda suke ba da damar a iya fitar da damuwa, a gaya ma wani don yi magani. An buɗe ƙofofin ilimi irin wannan da muke karanta a wannan ayar na maganar sulhu, sulhu tsakanin miji da mata. Wannan abin wasu ba su san shi ba, da abin da aka sani kawai ya dame ta kawai gun alƙali. Kullum ɗan ƙanƙanin abu an taho gun alƙali. To amma yanzu abin ya yi sauƙi, to muna fata ya ƙara sauƙi. Amma babban abu kuma da yake buƙatar shi ma a sake kula da shi, yawan aukar da saki, shi kuma wannan ba sauƙi ba, saboda cakuɗewar rayuwar da fannoni daban-daban da kuma flow of information shi ma da ya ƙaru da yawa, hanyoyin da ilmomi suka ƙaru da masu neman ‘yanci da ake ɗora su akan hanyar neman ‘yancin mata ko yawwa da kuma kallace-kallace da ake yawan yi na fina-finai da kowane yare dai da mutane suka iya wannan abun yana sa rayuwar mutane tana nema ta koma a yadda ake nuna musu ɗinnan ko da ba hakika ba ce su masu yin waɗannan abubuwa na fina-finai da dramatizing rayuwar mutane suna cewa suna yi ne su faɗakar wani abun kuma ba waƙi ba ne bai kai matsayin yawan da za a yi wannan abun ba wasu ne ma suke koya ta hanyar wannan abin da ake an gane idan da mutanen masu san alherin al'umma ne da kamata su rika aiki da statistics da za su nuna musu yadda abu yake ƙara fantsama sakamakon abin da suke yi me aka fi wayewar sai ake samu a daina abin da suke cewa a daina ko kuwa laifukan da suke dramatizing karuwa suke a cikin al'umma ya kamata da in aka fahimci wanne ne yafi yawa kuma haƙiƙanin gaskiya abin da ake tallatawa na laifuffukan ya fi ƙaruwa. To da in ana son al'umma da gaske, da sai a sassauta, da sai a daina. Ko ba haka ba ne? Na taɓa faɗin wannan wani lokaci nake cewa idan da masu fina-finan nan, da al'umma suke ƙauna haƙiƙatan. da sun buɗe mana gidajen talabijin daban-daban da ake koyar da yadda yaranmu za su ci waye da neko. Ko bai fi muhimmanci ba, da wannan kawai mu zauna muna ganin rayuwar auren gidan wani da kaza da kaza da lalacewar yara da kaza da abubuwan da ba za mu fa'idanta da su ba. Wannan adadin yaran da muke da su masu yawa da suka kasa tsallakewa su shiga jami'a. in aka ce wannan tashoshin ba wai su creating wasu kuma su bar wannan din ba dan in dai da wannan to hankalin mutane can zai tafi saboda zuciyar yadda take karkata zuwa ga kallon wannan tarkacen banza din amma da za a dawo abubuwan da ake na ilmantarwar ku je ma bokon za a tallata ba je ku sa wa'azi da tafsiri ba a ilmantar da yaranmu yadda za su karanta abin kuma amma a daina wancan din ya zama iya ilmantar da yaran su ci jarabawa kawai za a sanya ai an taimaka ko ba a taimaka ba a ɗauko malaman jami'a daban-daban su rika ba da darussa a talabijin ɗin ana gani ana solving abubuwan mathematics da yadda yara za su koyi yadda za su zauna a waye da waye duk waɗannan abubuwan da ka ga abin amfani amma za su yi mun sha faɗa ba challenge aka ce ba ballantana zama abun surutu yawa amma dai in haƙiƙani ana son mutane ana son su ci gaba dai da an taimaka an yi musu irin waɗannan abubuwa amma entertainment kuma da abubuwan da aka gina su akan wai haka rayuwar ake yi daga an yi abu sau ɗaya fa sai a je a yi fim a kansa a ce wai ai yanzu mutane haka suke kaga wani ba kowa kowa ne ya san ma wannan abun ba sai a inda ya gani a wannan fina-finai ɗin. Allah zai kyauta, Allah ya shirye su, Allah ya kimsa musu san al'umma da gaske, ba san kuɗi da san aljihunsu ba. Allah ya sa su zama mutane ne da haƙiƙa so suke al'umma ta ci gaba, su dawo abin da al'umma take so su yi ba abin da su suke so al'umma ta riƙa yi na lalacewa da ɓacin tarbiyya ba. Duk wanda yake yaɗa alfasha a bayan ƙasa, da lalata tarbiyya muna roƙon Allah maɗaukaki ya doɗe masa basira. Allah ya hana ci gaban irin waɗannan abubuwan da za su sa ɓarna ta riƙa yawo a bayan ƙasa. Duk hanyar da za a san a samu yadda za a ɗaukaka da addini da tarbiyya Allah ya kawo mana su, Allah kuma ya ƙara musu ɗaukaka. Lamarin nan na Allah ne, muna kai ƙara zuwa gare shi, Allah ya yi abin da zai taimaka wa addininsa, Allah ya doɗe basirar masu kawo ɓarna a cikin al'umma ta inda ya so. Allah ya buɗe musu wata hanyoyin wasu hanyoyin na sana'a su samu kuɗi inda kuɗi suke so Allah ya buɗe musu hanyar samun kuɗi ba ta hanyar ɓarnata al'umma ba. Allah ya taimake mu. To yace fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira قد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه فيحفظه لكم zai kiyaye muku wannan ayyukan da kuke aikatawa tun da ya san su wa yujazikum alaihi atammal jaza'i zai kuma ba ku sakamakon su cikakken bayarwa babu abin da zai bari sai ya ba ku sakamakon sa qala Allah ta'ala ba'da zalik sannan Allah madauki yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya ba ba za ku iya ba aulan wahidan ba saɓani a ciki kuma wannan shi ma yana cikin halaye da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam a kai wannan abin da zamu ji ba za ku iya ba ko kun gwada shi sa ce walau harastum ko kuna da kwaɗayin ku hakan ba za ku iya ba mene an ta'dilu bainan nisa'i a ce ku yi adalci tsakanin mata, ba za ku iya ba. Annabi musallallahu Alaihi wasallama ya fassara wannan ma'ana abin da ake nufi an raba abin gida biyu, kamar da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi shi ma ya raba tsakanin matansa, ya ce, Ya Allah wannan shi ne abin da zan iya, ina roƙonka, kar ka kama ni da abin da kai ka mallaka ni ban mallaka ba, shi ne zuciya. amma abin shine malamai suka raba abin gida biyu akwai al-huquq al-zahira allati tata'allaqu bil jawarih haƙoƙi bayyanannu da suke da alaƙa da gaɓuɓɓen jiki to wannan wajibi ne a yi adalci a cikinsu rabon kwana ciyarwa tufatarwa shayarwa ko wurin zama waɗannan abubuwan lalle irin yadda wannan take haka za a ba wannan ana fahimta tsakanin mata kar a bambanta wajen abin da za su sa wajen abin da za su ci duk ya zama an ciyar da su an tufatar da su an ba su wurin zama amma abin da yake da hakanan kuma lissafin kwana yauwa shi ma ya zama an yi agreement a kai a ƙa'ida shi zama ake a yi mitin, an yi yarjejeniya a kan kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. To duk abin da aka yadda da shi shi ne adalci. Ana fahimta? Yawwa, duk abin da aka yadda da shi shi ne mene? Adalci. Ba wai maganar a kawai tabbas dole kwana ɗaya za a yi, kwana biyu biyu za a yi, kwana uku uku za a yi, sati ɗaya za a yi ba shi Allah yake nufi a an fahimta abin nufi duk abin da kuka yi ittifaki a kansa to yinsa shi ne adalci in an haɗu a kan yin ɗaiɗai to yin hakan shi ne adalci sannan a tsara in an yi tafiya ya tsarin yake kun san yana cikin abin da kuke yawan tambaya a kai yawwa in an in miji ya yi tafiya in ya dawo ina za shi zai karasa kwanan can ne ko kullum kuna tambaya akan wannan ko yawwa ni na kan ce mata ne suke ko eh mazan ma suna jin kunya su tambayan ne kawai amma suna buƙatar ilimi idan kuma macen ce ta tafiya fa a kan haƙƙinta shi kuma ya abin yake ni na kan ce irin wannan zama za ku yi ku yi mitin da kai da su in an yi kaza to ga yadda za a yi in an yi kaza ga yadda za a yi an fahimta to sai a tsaya akan wannan ka'idar to duk abin da aka yi agreeing akai din shine adalci kun gane abu domin kila akwai wasu abubuwan da za su sanya zahirin abin da kake gani ba shi zai auku ba to idan akwai yarjejeniya a kansa to tsayawa a kansa shine adalci an gane abu to Allah ya samu dashi to Allah mu dauki ya ba mu labari abin da yake wannan shine zahiri yawa ina magana akan abubuwan zahiri alhuququl zahira na biyu alhuququl batina waɗanda suke da alaka da zuciya kamar almahabba alqalbiyya kauna ta zuci da kuma abin da ya shafi a haƙƙin saduwa da kusantar juna to duk waɗannan abubuwa suna tattare ne da zuciya ba sa tattare da me zahiri yawwa to idan mutum zai yi adalcin a zahiri na batsininsa sai ya bar shi sirrinsa ne to za a samu zama lafiya ana fahimtar abin yau ba abu ne da aka baka damar shi kuma na batsinin ka zo ka tallata shi ba domin zai babu maslaha a cikin yin haka an gane yauwa kowa ka bashi ikonsa na, na haƙƙi amma akwai wasu abubuwa da a nan lamarinmu na al'amarin hausawa yake buƙatar faɗakarwa da bayanin ƙa'idoji la'allan aka samu me muke zance haƙoƙi ko da na zahiri da kuma wanda yake na batsini to wannan na batsinin abin da ake nufi da su amma akwai abubuwan da suke hukuk ne wajiba akwai kuma waɗanda suke mustahabba to shi na mustahabbi in an samu fifiko a cikinsa ko kuma wasu damammakin da wata tana da shi wata ba ta da shi wannan ba matsala ba ne amma abin da yake haƙƙin wajibi to wannan shine ba a bambanci a cikinsa ana gane wannan amma akwai abubuwan da yake yanzu misali wani lokaci za ka samu wata mata sai ta hanci ni da faɗa, wance ‘yar uwarta, an yi biki a gidansu, mijin ya taimaka, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, sai ta ce, abin da ya yi ɗin nan ita ma sai an yi mata, ko da ba biki a gidansu yanzu. An banci wannan? Wannan ba daidai ba ne. yauwa saboda ita ma wani abin zai iya tasowa a gidansu ita ma za a taru duk sai a yi ana fahimtar abin amma a ce a duk abin da aka yi a can sai an yi a nan wannan ba haka bane kuna fahimtar wannan yauwa amma haƙoƙi da suke su ne wajibi duk da daga cikin ayyukan magabata mu'az ibn jabal ana ba da labarin yadda yake adalci tsakanin matansa yakan ce shi duk inda baya nan to ko shiga gidan baya yi saboda kawai ya ɗauki rayuwar cewa yau shi na wannan gidan ne gaba ɗaya can yau ba nasu ba ne haka ba zai shiga ba ballantana har wani abu ya faru to wasu sun zurfafa cikin haka wasu kuma sun daidaita abubuwan da suke za su tsaya a kansu shine menene wajibi menene kuma ba wajibi ba ana fahimta amma zancen da Allah ke a nan shine in dai magana ce ta ƙauna ta zuci da kuma abin da ya shafi kwanciya to ba dama ku iya adalci a wannan ana fahimta Allah ya gaya muku ku fidda rai ko kun yi ƙoƙari ba za ku iya ba tunda ya yi nafin istita'a ne والاستطاعة هي القدرة على القيام بشيء وخالقنا هو الذي ينفي وقوع هذا الآن هنا أولا نقول كوكا ألا مدوكي شي شيني مهلتي shine yake kore abin nan wannan abun cewa ba zai yiwu ba zaka ba wani abu ne da zaka iya samar da shi ba ko kayi kwaɗayi a kansu ana fahimta amma abin da yake na zahiri ka yi ƙoƙarin ka ka tabbatar da cewa baka saba wa Allah a cikin abin da yake wannan na zahirin ba ana ganewa insha Allah Allah zai ce maka to Allah madaukaki yake cewa fala tamilu kullal maili kada ka karkata dukkan karkata ma'ana karkayi complete karkata an gane yadda za ta bayyana har a gane fatadharuha har ku rabu da matanku waɗanda ba kwa soyayya na zuciyar nan kun fifita wasu a kansu har matar ta koma kalmu Allah ce kamar ratayayya ita ba mai miji ba ita ba sakakka ba kar kai haka ashe in ka bari ka kai haka to ka saba wa Allah an fahimci abin yawwa kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk mutumin da yake da mata fiye da ɗaya kuma ya karkata zuwa ga ɗaya to gobe kiyama zai zo sashen jikinsa ame a shanye yawwa kuma wannan ko ita uquba ce gidan jin daɗi kake so ka shiga to kuma ka zo a shanye ai kaga ba kai a cikin jin daɗi idan dai ba Allah ya yafe ma ya mai da kai kalau ba ai akwai matsala waye baka tabbacin cewa in an so azabtar da mutum kuma ya zama cewa ba za a za a iya barin sa haka duk da dai a cikin aljanna in mutum zai shiga aljanna duk wata aha Allah yana kawar masa da ita ko to amma dai gobe kiyama ko to nan asiri ne ai maka a ce an ganka a shanye duk duniya sun shaida ai kowannan ba shi da daɗi to Allah ya tsare mu Allah ya bawa dukkan wanda yake da sama da iyali guda ɗaya Allah ba shi ikon yin adalcin da zai fita daga abin da ba daidai ba a wajen aikata shi kuma wanda sakamakonsa ba daidai ba ne Allah maɗauki ya ce wa in tuslihu in ku kuka yi sulhu wa tattaqu kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurur rahima to Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne yukhbiru ta'ala Allah ta'ala yana bada labari annal azwaja cewa mazaje masu mata la yastati'una wa laysa fi qudratihim ba za su iya ba kuma baya cikin ikon su al'adl attam bainan nisa'i cikakken adalci tsakanin mata ba za su iya ba wa dalika ya annal adla domin kuwa shi adalci yastalzimu wujudal mahabbati ala sawa'i in an ce za a yi a ɗari bisa ɗari ta kowace fuska to kenan yadda kake son waccan dole ka so waccan haka wadda'i ala sawa sababin da zai jawo haka shi ma ya zama daidai wa daida an gane kuma kaga wani sababin ai daga gunsu ne ko a halitta ko a hali ko ba haka bane yawwa wata halinta mai kyau ba shi ne ake gaya musu ba cikin wa'azozi da kuke musu na harkar mata ko na san alhamdulillah an iya wannan sosai ana yinsa kuma ana ba shi haƙƙinsa sosai yawwa ana faɗa wa mata hanyoyin da za su ci nasara a kan kishiyoyi ko kamar da ake cewa ba zan amfani da lafazin kwace miji ko da wani zancen bai ta zaizai da ake cewa da sauransu ba lalle sai an faɗi wannan ba amma dai cin nasara akan sauran kishiyoyi ko kuma ka ce cin nasara wajen alaƙa da miji is an art ba act ba art ne ilimi ne in kin ƙware kin iya to ba kya buƙatar boka a rayuwarki ba kya buƙatar komai abin da zaki shine kyautatawa da halin zama mai kyau da kuma haƙuri in kika samu wannan kuma ki gwada ki gani ya ishe ki duk abu sai fa idan shi ɗin zuciyarsa mummuna ce amma in dai ordinary mutum ne wanda ba shi da wata matsalar to in dai ya samu kyakkyawan hali da kyakkyawan zato da girmamawa irin na namiji ko yawa a riƙa masa ɗa'a ya ji cewa an yarda da shi to za ki ga shi ma yanzu nan zai biyo ya miki ɗa'a haka namiji yake kina ganinsa kamar me wani ya fi ƙarfin wani abu amma wallahi babbar hanyar mallake shi kamar da ake cewa shine me kyautata zama da shi da ya ba masa in ya ce a ce to ranka ya daɗe ko ba haka bane ana faɗa yanzu nan za ka ga shi kansa tana faɗa sai ka ga yana binta amma in za a nuna masa ba komai bane shi wallahi baka isa ba ai ba za a yi kaza ba kai ɗinwa in ka isa ka yi magani to shi ke nan kin ɗora shi akan hanya ba za ku taɓa shiryawa shi ba abin da ya dame shi irin ya ga shi ne layon shi ne zaki to kuma kin zo kin ce bai isa ba ai tsokana ce wannan eh tsokana ce zaka in kika sassauta kika yi masa da'a me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da wannan sigar idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha ko ba kai faɗa ba idan mace ta yi sallolinta biyar ta yi azumin watan ramadana ta yi ɗa'a ga mijinta me yasa ya faɗi ɗa'a bai faɗi sauran abubuwan ba saboda ɗan adam namiji dai wannan maganar in ya faɗa a ce shi ne a aikata tana cikin abubuwa masu muhimmanci amma an kika je kika ɗauko wannan abubuwan da ake faɗa muku a talabijin cewa shi ne ma haƙƙinsa ne ma zo ya gaishe ki wa in bai in baki gaishe shi ba to shi ya gaishe ki ta ki je ku gwada a gidan naki mijinki Allah ya sauke wannan koya fitsarar yana da kyau ku zama real wajen yadda rayuwa take in ka je ka ɗauko irin waɗancan abubuwan na shirme ce za ku zo ku ɗabbaka a gidan miji baki san baki gama sanin halinsa ba baki san ya yake ba tukun to shikenan auren ku watan sa ɗaya ko kwana kaɗan don haka dole ne ki ki koyi ki fahimci halin mutum da ɗabi'arsa da irin haƙurinsa da iliminsa ko da abin da ya mallaka da ɗabi'a akwai mafi yawan abubuwan da kuke gani halaye ne na ɗabi'ar wasu suna canzuwa wasu ba sa canzuwa akwai halin da wa'azi ke canzawa akwai halin da wa'azi ba ya canza shi ana fahimta wato a san wannan abun kuma sai a ɗauki matakin yadda za a zauna da juna na san dai waɗannan abubuwa akwai malamai da suka ƙware a kansu sosai suna kuma yawan faɗa suna mai da hankali duk da shi wani abu ne da yake yana da alaka da ilimi na nassoshi kuma da experience na yadda rayuwa take yawwa gwargwadon yadda mutum ya daɗe a duniya musamman kuma wanda yake da matan fiye da ɗayan to ya fi sanin me zai gaya wa wanda ba shi da shi haka ne Allah ya taimake mu ya ƙara mana ilimi to Allah madauki ya faɗi wannan yake cewa walaysa fi qudrati ya mun wannan ko yace wadda'i ala sawa wal mailu fil qalbi ilaihinna ala sawa da kuma karkata da take zuciya zuwa ga waɗannan mata a ce ita ma dole ta zama ɗaya in ana son a yi adalci cikakke sai an samu waɗannan a samu me soyayya iri ɗaya ko sababin da zai jawo soyayyar ya zama shi ma iri ɗaya ne sannan kuma karkatar da zuciyar za ta yi duk ta zama iri ɗaya babu ɗan adam inda zai iya wannan ai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ga abin da zan iya da ya raba kwana yace ya Allah wannan shine abin da zan iya kar ka kama ni da abin da kai a hannunka yake ba a hannuna yake ba saboda Allah shine mai muqallibal qulub yawa shine muqallibul qulub yawa amma dan adam ba shi bai mallaki zukata ba ta sama bai mallaka ba ballantana da sauran mutane haka sai dai ayi saddidu wa qaribu ثم العمل بمقتضى ذلك sannan kuma in suka zama daidai wa daida din sai kuma mutum yi aiki da abin da hakan za ta hukunta to sannan ne za a samu adalci sai ce wa hadha muta'azzirun ghairu mumkini wannan abu ne da ba zai yiwu ba in muta'azzir sam sam ba zai yiwu impossible gaba ɗayan sa ba zai yiwu ba falidhalika afa Allahu amma la yustata don haka Allah sai ya afuwa akan abin da ba za a iya ai wani duk ƙoƙarin ka ma sai dai ka zama ai ta buga ka nan da can amma ba ɗan adam inda zai iya wannan abu yawwa ya zama cewa yadda yake nan haka yake nan ba zai yiwu ba amma abubuwan da suke zahiri da wajibi to sai a tsaya a kansu a sai me yake cewa wani ha amma huwa mumkinu ya kuma hana abin da za a iya yi to sai a bar shi abin da za a iya aikatawa a aikata bi kaulihi sai ce fala tamilu kullal maili kar ku karkata dukkanin karkata fatadharuha sai ku barta ita matar kal mu'allaqati kamar ratayayya ai la tamilu mailan kathiran kar ku karkata karkata mai yawa bi haythu la tu'adduna huquqahunna alwajibata kun gani ta yadda ba kwa ba su haƙoƙin su na wajibi maganar wajibi bal if'alu ma huwa bi istita'atikum ku aikata abin da za ku iya min al'adli na adalci me yasa in suka kama ku da wani abin red handed sai kaga an fara motsa motsi an fara soshe so duk girman mutum sai ya zo yanayi wa mace ƙarya wani lokaci ko ba haka bane yawwa saboda baya san cin mutunci ko kuma musamman ya san ya auka cikin abin da aka ce kar ya yi ita ta san ya yi. Duk girmanka, if you are guilty, za ka ga kana da rauni kuma a zuciya. Ko ba haka ba ne, in dai kai laifi kuma musamman wanda ya san kayi laifin ya san kayi, to sai ka ga ka raunana. To sai ka ƙoƙari ka daidaita al'amura, ka saita su, kuma ka ba da haƙuri inda aka kama ka. Kar ka ce za ka yi girman kai, ko? yawa an same shi yayi kaza ce to da Allah ai hakuri za a gyara shikenan su ma sai ka je kai musu wani abu sai a daidaita amma ka ce za ka yi fada ko ba a isa a yi ma magana ba to shi ma nan wata matsala ce mace dai mace wallahi baka isa ba kowane ne sai ta gaya maka duk ihsanin da ke tsakaninku wata rana a ranar da kai ihsanin a ranar za a gaya maka ma baka kyauta ba ba ruwansu ran da kai ihsanin za a buɗe baki a gaya maka maganganun da ba a taɓa gaya maka haka dole ne ka yi tahammuli dole ka yi haƙuri ka kai zuciya nesa kuma kai ne za ka yi ƙoƙari ka saisaita yawwa ka bari gidan ya ci gaba da tafiya cikin haƙuri idan kai kana da ɗabi'ar kullum sai an yi yadda kake so to ba dama ka iya zama da mace yawwa mace ba za ka iya mata ba za ka dole ne yau ana shiri, gobe an ɓata, an ɗan gyara, an dawo, amma kar a riƙa bari fasanta ɗin matsalar ya yi ta ƙaruwar da za a daɗe a cikin haka. Ka riƙa ƙoƙari kana gyarawa, yauwa, kai ɗin ka sassauto da girman kanka, ka ƙyale ta, sai ka kyautata, sai ta manta. Suna da mantuwa, su da suke ganin ba su da mantuwar, suna da mantuwa, shi yasa ai Allah daidai ya yi dama za a ce Allah bai daidai ba. Yawwa da ya ce shaidar mata biyu ita ce ta mutum ɗaya. Ai wannan mantuwar da suke da ita ko ta alherin da ake musu in ransu ya ɓaci su faɗi maganganu ko ita ta isa sababin a ɗauke su masu mantuwa. Kuma hakan suke. Zaka dole ne fa kawai mace haka take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. An halicce ta daga me? Daga ƙashin ƙirji, shi kuma ƙashin ƙirji ya yake, fa innahu a'waj shi kuma a'waj shay'in shine a alahu, fa idza dhahabta tuqimuhu man ladhi taf'al taksiru in ka ce sai ka bankara shi ya miƙe to sai dai kare wa kasruha falaquha shi karye kashin shine rabuwa da ita to in ku kana son ka zauna lafiya to kar ka taba tsammanin sai an maka abu ɗari bisa ɗari wallahi akwai wasu mutanen ka ji irin yadda suke wa matansu da gatsarasa da danniya da iko da abubuwa kuma a hana su magana abin ba daɗi akwai buƙatar mutum ya ji cewa shi ma ɗan adam ne fa shi ma fa yana wa Allah saƙo ko ba haka bane yana saba wa Allah ya Allah ya masa hakuri yayi dishi na'am sai ranar haduwa amma kowanne din ai hakuri ne inda a ce kana yi za a yi maka ai da yanzu mun mutu ba kowa da kawai kuf ɗaya din mun mutu kana yi kawai kwaf an buge ka kafa to amma Allah ba haka yake za ka kai ma ka zama mai rahama mai tausayi akan mu'amala da matanka da ya kyauta kun sha jin wannan wahalar lamari ne da shi yace fa nafaqatu wal kiswatu haka ne nan ne ko yawa da ciyarwa an nafaqa a larabci galibi mukan fassara ta da ciyarwa to amma gaskiya ma'anarta ta fi faɗi sama da ciyarwa ba iya magana ciyarwa ba abin da ake nufi da nafaka a fassarar bature shine maintenance maintenance shi ko maintenance kun ga wani abu ne da yake da faɗi yawwa abin da abinci yana ciki ko yawwa in a layin zancen an faɗi kiswa to ka ce ban da shi amma duk sun shiga cikin waɗannan abubuwan da ciyarwar da kulawar da sauran abubuwa za ka yi zancen harkar magani ko da asibiti yanzu mutum nawa ne yake kula da matansa dangane da lamarin asibiti ga su malam dai su ne a wurin sai da magani kaga an turo mace asibiti ita ba ta da lafiya ‘ya'yan uku duk ba lafiya ta hawo babur kuɗin babur ɗin ma ba a bata ba in ta yi sa'a an jefa mata ta ɗauka ta tafi sai a bata ɗari biyar. Ɗari biyar ɗinnan ko kuɗin test ɗin mutum ɗaya bai isa ba a wani gurin. Ka iya cewa an ta MP ce, MPS ita ce ɗari uku ko? Yawwa. Misali ta malaria, yawwa. Za ka ji irin wannan to sai ka ga a ce yara wajen guda uku ko huɗu suna malaria da ita duk sun taho jage-jage kuma an ba su ɗari biyar. Shi kuma yana can. bai sanya za su ƙare ba. Menene zai hana alaƙoƙi marasa kyau su riƙa shiga tsakanin matan mutane da wasu? Sakamakon taimako da za a yi musu sakamakon wani abu da za a fidda su daga cikin damuwa. Gaskiya ba a kyautawa. Haƙƙi ne yadda kake son lafiya haka suke son lafiya a kula a ba su abin da zai isa. su hau babur ɗin in ba ka da damar da za ka kawo su a naka babur ɗin ko a motarka. Wani fa yana da motar, amma ba zai kai matarsa asibiti ba. Na? Wannan ɗin mai sauƙi ne. Tana kwance a asibiti, ba lafiya. Na'am. Mijin baya nan bai zo ba, ya ce bai da kuɗi da haka uwar ita za ta je asibitin ta zauna da ita ta kula da ita in sun gama kuma a dawo masa da ita Allah ya kyauta yanzu irin waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwan suna da alaƙa da al'adar mu ne ko yawwa shi yasa muke faɗi wasu abubuwan suna da alaƙa da al'ada idan ka ɗora wa musulunci wannan ka ce kawai in ba ka da dama shi kenan akwai abubuwan da ba shi da damar amma sai ya biya nemo su amma sai an zo haƙƙin iyali da ‘ya'ya sai ce shi wallahi ba shi da kowa kwabo ba zai iya amma in wayarsa babu wani abu duk inda zai je nemo rance ko daga kamfanin abin zai nemi rance ya sa a wayarsa ya buga waya ilimin roƙo zai yi ya kamata dai gaskiya a canza wannan yadda ake zama da iyali wanda duk ya san ba zai iya kula da iyali ba sai haƙura da aure amma a ce uwa za ka bari ita za ta yi ɗawainiya a asibiti sai ta samu lafiya kuma ba ta tafi gidan uwar ba an ta samu lafiya har faɗa za ka kace gidanka za a kawo bayan kuma lokacin da take kwance ka rabu da ita haka in ta haihu in an kai ta irin al'adar nan tamu ta wanka wannan ba laifi ba ce ni a gani na irin wannan al'adar muddin ba za ta kawo wata mafsada ba yawwa wani lokaci wasu mazajen kula da mata kwata-kwata ba su iya ba za ka ga abin takaici tana da wani ɗan ko tana da ta haihu yanzu kuma ita ce mai wanke kayan jaririn ita ce mai kaza kuma a lokaci ɗaya ka ce taiman abinci ga wata ma kuma CS aka yi mata ga ɗinki kuma ka ce ba ruwanka kawai abincinka kake so kuma wani tana gama abin nan jininta yana ɗaukewa ba zancen arba'in kawai shi kenan sai koma ita yana buƙatar haƙƙinsa wani cikin ya zo a rikice sai ta kuka ta rasa duk inda za ta sa kanta. Ya jama'a, abubuwan nan suna buƙatar da ilimi da tunani mai kyau, kuma duk ɗan adam in kana so kai masa adalci, na sha faɗa muku wannan. Magana ce ta malamai ba tawa ba, duk mutumin da kake so kai wa adalci ga hanya, ɗauki kanka ka sa a matsayinsa. ka baiwa kanka damar tunani. An fahimci wannan? Za ka iya yin adalci, amma in kullum kanka kake kallo, ba ka kallon wanda kake zaune da shi, to haƙiƙa ba za ka yi adalci. Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ji yace ai la ina ne fan nafaqatu wal kiswatu wal qasam yawa da ciyarwa da tufatarwa da rabon kwana wa na'uha da makamantansu alaikum an ta'dilu bainahunna fiha wajibi ne ku adalci tsakaninsu a waɗannan bi khilafil hubbi sabanin soyayya ta zuci wal wat'i da kusantar juna wa nahwi zalika da makamancin wannan fa inna zawjata idza ko idza taraka zawjuha ma yajibu laha idan mijinta ya bar abin da ya wajaba ai mata yaki yi an gane sarat kal mu'allaqati sai ta koma ta zama kamar ratayayya allati la zawja laha wadda ba ta da miji fatastarih ballantana ta huta fatasta'id da litazawuji kuma ta ta yi shirin wani auren ko ba haka bane yawa wala za ta zaujin sai ta zama kuma ita ba mai miji ba ita ba miji ita ba mai miji ba tunda mijin ya ki zama miji ko ba haka bane ya ki kula ta ya ki ba ta haƙoƙi yanzu wasu fa na gaya muku kwanaki ba na son ba da labarai amma irin abin za ku ji wasu ‘yan uwa suna faɗin irin wata ta bugo min waya wata ta yi kaza kowa ne masa wani amma ba daɗi mace ta bugo waya ta yi fatawa ka zo karatu ka ba da labari wani abin ba daidai ba amma ka sa shi in general sense kai wa mutane wa'azi da faɗakarwa a ce mutum ya bar matarsa, ya yi tafiya a cikin ƙasa wata biyar, wata takwas, bai san me suka ci ba, bai san me suka sha ba, kuma mata ce, igiyar auren tana ne, ba a sake ta ba, wannan abun ba a ko ba a musulunci ba, gaskiya wannan abun nesa yake da har da zancen musulunci. Ko a al'adar ko a al'adar bahaushe wannan ba miji ba ne. Akwai alama kuma bayan jahilci, to akwai zalunci, akwai mugunta, akwai rowa. Duk waɗannan suna tattare da mutumin da zai wannan abu, in dai shi zai samu kuɗin da zai zirga-zirga yana gari kaza yana gari kaza wai ko business ko buga-buga ce ko meye, in dai za a samu wannan kuɗin to a san musu su samu wani abu da za su ci. Amma a ce, an wayi gari, babu abin da za a ci, ba abin da za a sha, yara ba za su iya zuwa makaranta ba, an koro su daga Islamiyya wadda aka fi renawa. Dan abin da ake barwa Islamiyya ko kusa ko alama bai kama kafar wanda ake barwa a na boko ba. Na boko an koro su, na Islamiyyar ma an koro su. Kuma su zauna a gida, ba ilimi, ba abinci, ba komai. dan me ba za a lalace ba dan me ba za a samu matsaloli na tarbiyya ba duk wanda ba zai iya ɗaukar nauyi na family ya zauna a matsayin ga mata ga ‘ya'ya ya kula da su ya ba su haƙoƙinsu ba to aure bai hau shi ba kuma in ya zina Allah zai kama shi kar mutum ya ce wai a to ya zai yi yadda za ka shi ne dole ka matsawa kanka karka zina ka yi ƙoƙari ka samu damar da za ka mallaki abin da za ka iya kula da iyali, amma ka ɗauko su kuma ka yi zalunci, wannan abin ba daidai ba ne. Allah sa an fahimci wannan abin. Yawwa, in ba za a iya ba sai a haƙura, kuma a haƙuran duk ƙarfin sha'awarka, sai ka matse ta da yawan azumi da kau da zuciya da duk abin da za ka yi. Kuma ba za ka ce ba wai kana da uzuri yadda in ka je ka yi laifi to ya zan yi. Allah za ka gaya wa haka? Allah bai ba da uzurin wannan cewa mutum ya saba mu duk abin da kaga Allah ya haramta shi to ya san za mu iya haƙuri da shi duk abin da ɗan adam ba zai iya bari ba ah ba yanzu ba ga wannan ba ya san ba za mu iya zama mu iya daidaita soyayyar mu yadda muke son wance haka muke son wance ba za mu iya ba saboda shi ya halicci zuciyar ya san ba za iya amma abubuwan ɓangarorin jikinka sauran ya san in ya ce kar ai kaza za ka iya, za ka ba za ka zo gobe kiyama ka gaya masa cewa ya Allah ni wallahi sha'awa sai ta mun yawa shekara ta kaza da kaza ba ni da aure ni dole sai na yi kaza ba za ka gaya wa dole ba za ka iya ka gaya wa ubangiji ba tun da ya ce haram haram kuma ku du- ku lura duk abin da Allah ya haramta shi in ka kal- in ka kalle shi to dama can abin ƙi ne na carali an fahimta ma'ana a shi a ƙashin kansa dama mummunan abu ne haka da zina da luwatsi da sauransu duk mummunan abu ne ko Allah bai hana ba za ka ga cewa abin kyama ne an fahimta to shine abin da ake nufi da ko shari'a bata hana ba abu ne abu ne da- na ƙazanta da ba shi da daɗi don haka ba ka kafa hujja da aikata haram ka ce to mu ya za a yi kaza da kaza har wasu ma kaga suna rubutu suna yadawa to aure yayi tsada to mu yanzu ya za mu yi ne kamar yana baiwa kansa excuse a ci gaba a lalata 'ya'yan mutane wallahi Allah zai kama mutum ya kiyaye ya ku- ya kula da wannan zancen mu dai akan me akan haƙoƙin iyali ne an nuna lokaci tun ɗazu ko ina ne inda muka ya ya ce wala za ta zaujin ya ƙumu bi hukuki hako to sai ce wa in tuslihu ma bainakum wa baina zawjatikum lokacin ya kare dole a tsaya to dole mu tsaya sai mu tashi je mun tsaya wa in tusinu yau kuma mun tsaya wa in tuslihu Allah ya ba mu daman kyautatawa Allah ya ba mu damar sulhu a cikin al'amuranmu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك